أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu na ranar lahadi da ake gabatarwa na masjidi sabil guda kawon katare da magana littafi adabin mufrad na imam abi abdullah muhammad bin ismail bukhari wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 yau ranar ladi muke nawa ga watan sha'aban uku ga watan sha'aban shekara ta 1440 da uku ko a wancan satin muna babe na 137 shi ne babin ashiku wanda mai bayani a nan buhari adabalin furat ya raba a shuku da bukul ya yi baban shuku ya yi baban bukul wanda wancan satin da mai bayani bambanci tsakankaninsu suna iya ɗaukar ma'ana ɗaya kuma suna iya ɗaukar bambanci daban-daban a shuku muka ce kamar makoko bukulu kuma rowa a takaitan takaicewa dai wancan satin dukkan mun yi bayani akan abin da ya shahi wannan ma'anar shuku da ma'anar buhulu mun yi a wannan babi na 137 mun yi hadisi na 281 mun yi hadisi na 282 kenan ina ga zan mu tashi hadisi na 283 to kenan sai mai kwari masu littayi idan yana karanta a argaji ba gurin kuma wanda bai da littafi ya zauna kusan mai littafi to sai ruwa ta uku sai ce بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الله بن ربيعة قال كنا جلوسا عند عبد الله فذكروا رجلا فذكروا من خلقه فقال عبد الله أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوه قالوا لا قال فيده قالوا لا قال فرجله قالوا لا قال فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا حلقه إن النقفة لتستقر في الرحم أربعين ليلة ثم تنحدر دما ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا
wannan ruwa da zama karanta mawuf ce ta abdullahi bin mas'ud kuma sahihiya ce tana cikin sahihul adab al-mufrad wanda alfani saha kuma tabarani ya fito ta ya ce hadasana abu nu'ayin kala hadasana a amash an malik bin haris an abdullahi bin rabi'a kala kunna julusa shi abdullahi bin rabi'a ya ce abdullahi bin rabi'a ɗaya ne daga cikin tabi'ai abdullahi bin rabi'a ɗaya ne daga cikin tabi'ai to shi wani abdullahi bin rabi'a yake cewa kunna julusan inda abdullahi mun kasance muna zamne a wurin abdullahi bai ida ma ba muka ce a kalmar isra'ili duk in abdullahi ya zuwa ake ne in yi ma abdullahi ya shigo ake ne a dan mas'ud ko abdullahi bin mas'ud ake ne a badala a cikin sahabbai da yawa ne amma ne wanda suka shahara na ayyuka hudun ne da kuwa abdullahi bin umar da kuwa abdullahi bin amru bin asi da kuma abdullahi bin mas'ud da kuma abdullahi bin abbas to duk tsoron nan in sunan sedu zaga an ce bin wani shi ibn umar sai ga wata ana cewa ibn umar in kuma sunan nashi yin saka ya ce abdullahi bin umar ko abdullahi bin amr bin asi ko abdullahi bin abbas amma dai a hadisi a isnadi sai kaga an ce abdullahi kadai aka yi shiru to yana ne abdullahi dan mas'ud yake saboda shi mai gogansa abdullahi da da in kaga an ce abdullahi tsananin hadisi aka ma shiru kawai sai ka ida sai ka cewa dan mas'ud yake ne kenan shi wannan tabi'i abdullahi bin rabi'a yake kunna julusan mun kasance muna zaune a ina a majalisi na abdullahi dan mas'ud fa zakaru rajulan sai aka ambaci wani namiji amma aka kawo hirar wani namiji da aka kawo hirar namijin fa zakaru min kulkihi sai aka ambaci halayensa kenan ya aka ambaci kamar yi suna zaune a majalisar abdullahi bin mas'ud sai aka ambato wani namiji kuma sai aka ambaci halayensa kenan sai aka ambaci halayensa na kirki da halayensa wanda ba na kirki ba shi ne ce nan fa zakaru rajulan sai aka kake na wani namiji ba zakaru min kulkihi sai aka ambaci halayensa yana aka ambaci halayensa na kirki da kuma halayensa wanda ba na kirki ba to a nan majalisin da aka yi wannan faƙala abdullahi sai shi abdullahi bin mas'ud wanda shi ne sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana majalisi ne inda yake ba su karatu tabi'ai sai ya ce musu a ra'aitu ku bani labari laukata a tumura asabu wannan namijin da kuke faɗin halayensa kuna zana halayensa na kirki da kuma halayensa wanda ba na kirki ba to shi ne ce a ra'aitar ku bani labari a kai shi laukata a tumura asabu yanzu kuka zo kuka yanke kansa a kuntum da sabi'una an tuhilu kun iya mai da ka kamar kuka sare da kai shi namiji wannan kun iya mai da ka ya suka ce ƙalu kalula sai suka ce a to ne kara ce musu to bayan jiki to kuka zo kuka sare kuka yanke hannun shi ba kun yi mai damin hannu kalu la suka ce su kuma iya ba kala farji da ku to in kuka zo kuka sare mai ko kuka yanke mai kafa kun yi mai damin kawai kalu kalu la nan ma suka ce kuma iya ba sai dan masu ya ce musu fa innakum la tastati'u an tughayyiru khalqa kulku to don haka ku da kuke zana wannan halin nashi da na kirki na banza fa innakum ku la tastabiuna ba kwa iya an tugayyiru kulkahu ku canza halayensa hatta tugayyiru halkahu hadde sai kun canza halittar shi ku ku ba za ku iya canza ba a kuma fa innakum la tastabiu an tugayyiru kulkahu ku ba za ku iya canza ba halayensa ba za ku canza halayensa ba har dai sai kun canza mai halittar shi to halitta ko kun canza ba sai da sai Allah ko sai da shi ne buga musu sa da sai ce kuka cire kan nashi ko iya maidawa a a kuka cire kawai shi ko iya maidawa a a hannun shi ko iya maida a a sai ce inna nudfa a nudfa mani la tastaqiru fil rahim tana tabbatuwa a cikin ma'aifa 40 laila kwana 40 sun matan hadu sai ta gangaro daga cikin manin nan cikin ma'aikwan nan daga manin nan ta zamanto tan hadu ta gangaro ta zamanto dan mai jini sun mata kuna alka kuma sai ya zamanto alkatan hallo jini wanda yake like da ma'aifa sun mata kuna mudga kuma ta kasance tsoka sun ma yaba asullahu malakan sannan allah sai aiko mala'ika shiga cikin cikin uwa cikin ma'aifai in ya busa mai rai fa ya katubu rizqahu Allah ya rubuta arzikin shi wa kulquhu da halayensa wa shaqiyyan aw sa'idan kuma mutumin kirki ne ko mai samun arziki ne ranar tashin kiyama fasara hadisi da kai kalmar mahala nan khulq menene halitta khal kuma khulq halaye khal kuma halitta da kai kalmar mahala ba kana mai hana ko sun ma tanhajiru damma kenan wani shi mane shi ne tanhajiru damma ya gangaro ya zama jini kuma ya koma alƙatar shi ma jini ne murga tsoka to wannan ruwa ya take karanta ba zai karanta ba ba a iya sauya kwamfatin makin mutum kenan halayen mutum ba ka iya sauyawa kenan shi ne ayi buga musu misali ya ce in kun datse mai kai kun iya maidawa suka ce a kuka tsari mai kawo kun iya an dukkan ya suka ce a sai ce to haka kamar yadda in kun tsari mai kai kuka iya maida mai kan bai zaman daidai haka ba ku iya canza halayen shi kamar yadda ba ku iya canza halittar shi to wani halaye to halaye sai mu jiwa malamai karkashin wanda suka yi bayani halaye guda biyu da kwai halal hilkal asaliya da kwai kuma hilka almuktasiba hilkal asaliya ita ce hilka alfitiriya da kwai halaye wanda asalin na mutum ne allah ya halitta shi kama abu sun bi shi dalla-dalla a hankali da shirin hadisa kaga ga abin kamar da kwai cin karo ba cin karo halayen kake guda nawa ne biyu ne da kwai hali bitiriya hali bitiriya shi ne hali asiliya hali wanda allah ya yi ga wannan hali kai da kwai kuma hali wanda ake cewa muktasiba wanda yanayi ne a duniya ne da ka zo ka sha iska ka samu wannan hali wanne ne na farko hali asiliya wanda ake cewa hali bitiriya shi hali bitiriya yanzu kamar yi ka kalli yaran kama in ka kalli yaran ka halin su da yanzu ko yaro shi jiri aka aiho shi ai wani daga an aiho shi in ka kalli sai ga wani aiho shi da murmushi ko kuma ka kalli yaran ka gani a gida yaran ka su biyar kowa halin su da zai ga suna yara yaran ka a gida wani kiwo ya gari wani a nan kusa ne ana zaune kace mai kwan wannan ma bai iya mai kowa wani kuma tun yana yaro kazar-kazar gare a yaran kazar ga wani kullum huska gare kullum ya yi huska wani kuma yaran kullum a nan kusa ne kowace ta ba shi kayi tana cewa baka da kokari kenan da kawai hali ga kuma malamai ilimin nafsu suka da kawai halin wanda wannan hali allah ne ya yi mutum haka to shi ne ke ne da ibn masud irin halaye wanda allah ne ya yi mutum haka da wuya ka tarka sauza shi sai dai mi sai dai karka control ya shiga na dan sai ta shi da yake ba hanya amma dai kai sauye shi kawai ya ishe ka isharar mace ka kalli eh ka zama kalli yara wani kaga halin shi kaza ne wani daga yaran ka ne bai san jama'a in ai ba ko a gida ma ka yana fuska eh wani kuma daga an shigo gida san jama'a yake wani da kai kyauta mai tuke baban eh wani kashiwa gidan kawai yana cika ya yi dokuta yana cika yana ya fuska yake wani ma sai da ya yake shiga cikin yara ya yi wasa wannan nashi in kowa zo duk mace da ta shigo gida ta meka hannu sai ta doke shi wani ma sai oshi har garar da oshi kenan wannan halaye halaye ne asiliya halaye ne fitiriya wanda la tabdila li khalqillah wanda Allah ne yayi mutum haka to shi ne na ibin mas'ud ya ce irin wannan halaye wanda allah ya yi haka ya yi ka haka to canza kafa sai a ta shi ne na farko muka ce hal hal alfitiriya ake ce da larabci na biyu kenan kuma shi ne hilka muktasiba muktasiba kenan wadda ka samu ta da ka sha iskar duniya da ka sha iskar duniya ka taso sai ka zama kai wani mashayin giya ne ka ce allah ya kara eh ka zama kai mai karya ne ka zama kai mai munafuci ne ka zama kai farawo ne ka zama kai kaza ne ai wannan hali ne muktasi ba wanda da ka zo duniya ne ka sha iskar duniya ka same shi kenan shi ne ibn mas'ud wancan hali wanda Allah yi ka ne yake wadi ba halin da ka zo ka sha iskar duniya ba ka same shi ke mun gane to shi wannan halin wanda ka sha iskar duniya ka same shi shi wannan ai ana iya rabuwa da shi hali wanda Allah ya kare da hali wanda ai duk yadda zaka yi wani muskili ne ba ni zaka yi ka sai da shi bai san mutane bai shiga mutane kawai Allah ya shaka ne ba yadda zaka yi ka sai da shi kawai Allah ya shi ne muskilici muskilici Allah ya shi ne shiru ba magana Allah ya shi ne da kowa mai sakin muska ne mai dariya ne mai kaza ne to amma dai halaye na duniya da muka zo muka sha iska wani ya zama to makareci wani ya zama to munafiki wani ya zama to mashayin giya wani ya zama to mai yawan zina wani ya zama to kaza kaza kaza kaza wannan mun sha iska duniya ne muka doka ko to wannan su ana iya ana iya canza su malamai sai suka ba da hanya hanya yadda za a canza wannan halaye wani ne canza ha alhilka muktasiba alhilka muktasiba a ita wadda ka same ta a duniya ita ce wannan ana iya canza ta ya za a canza ta malamai suka hanya hanya har guda uku ya zaka zaka ka canza ta hanya ta farko yin azama ya yi azama kenan ka yi azama a kan abin kana so ka yi ne ka canza shi kenan ya ne suka yi azama kenan ka sa a ranka ka yi niyya mutum ne kan shan giya to in yana so bar shan giya ya zai ya yi azama a ran shi na yana so ya bari wannan giya kenan sai ka sa azama da niyya in ka jima shuru na wannan hadisin kenan wa'an saka hudu wa'an saka guda biyar kamar hanya marahil suka samu suka sa marahilin da za a ba aimi a canza in kana da mugun hali kana so ka canza mugun halin ko wani yana da mugun hali yana so canza sai sai ka ke tafi ta wajen guda biyar wa'an saka shida wa'an saka hudu a ƙarƙashin wannan yanzu mu zama zana guda hudu a takaicen takaicewa na farko muka ce bi azama ka sa niyya ka yi yunkurin cewa wannan halin da nake da ina so in yi ko kuma haka kana shan giya Allah ya baka yawa ai mutum kana ga mutum kamuni da kirki sai Allah ya jabce shi da yawan ƙarya da ga magana ma sai ce ka yi magana wani ce to ƙarya ta nomi jikin shi ai anan duniya ya same ta halacin muktasiba to wannan yana so fasa na farko sai yunkuri ya doki niyya ya sa a rai shi wannan abin so nake kun fasa shi ai da kuma hadisi Allah sallallahu alaihi wasallam ne ke ta man ya tahayya man ya tahayya hayra yu'tihi wa man ya taki shara yuwaqqa duk wanda ya ni yayi niyya a zuciyar shi yana so ya nisanta da wani sharri to Allah zai nisanta da shi duk kuma kuma wani zai cewa man ya ta'afif ya dafi kullu duk wanda ke neman mutunci ya bai da halin kirki sai yake neman wani mutunci ya samu halin kirki to Allah zai bashi mutunci in dai ya yi yunkuri ya nema na farko muka ce mi azama ko azama shine mi niyya da kudu ta abin a ranka wannan halin so nake kumbar shi na biyu malamai suka ce ƙoƙari shine ishtihadi ka yi ƙoƙarin barin ambacin kayan yi kenan kai ma ka yi ƙoƙarin kana son abu kana shan taba kana so ka bari kenan ka yi ƙoƙarin barin shan ta koda tana sa ka ciwon kai in baka sha ba sai ka yi ciwon kai ko kuma ka ji dukkan babu bai ma ba ko to sai ka yi ƙoƙarin ka yi ƙoƙari da duk da wannan ka jure ka samu juriya da dogewa da dagewa in dage in dage ka yi ishtihadi ko karatu ne duk abin da ka ijtihadi ba samu baki ko karatu ne baka iya ba kai ta ijtihadi kai ta kokari ai ta wala zai jahadu bina lana da yanahu subulana duk wanda yayi kokari yayi kokari yana neman abu ai me yake samun shi ne nawa kenan na farko muka ce menene al'azama shine kai niyya a zuciyarka ina so in bar abu na biyu dagewa da kokari na kabar abu mun gane sai na uku barin abokan da suke kuke abin da su abokan da kuke abin da su ka rabu da su kamar yanzu misali kana wannan unguwa kana wata unguwa da ana wata kana unguwa sai yaran ka suka taso duka gagare ne kowa ta so bai shin magana kowa ta so ba ladabi sai malamai suka ce sai ka leka in ka rasa solution bar unguwa sai dai tarbiyyar unguwar ce suka doka dan annal mar'i la tas'al wa absir qarib mutum kaka tambaya tambayi makwabce shi har ita indication tarbiyya ai a guri uku ake rubuta a guri uku ake rubuta tarbiyya na farko a gida gurin inna da baba da fami na biyu kuma titi ke na unguwa kan ce inda kake na biyu na uku kuma a makaranta amma dai in aka samu ta gida ta gyaru ta unguwa ta gyaru ta makaranta ya gida amma dai a cikin wani uku in aka rasa ɗaya ma to sai ka tarbiya su zuwan zamani da nake ciki yanzu sai ka ce yaro samu tarbiyyar gidan ya samu ta unguwai to an yi zo ta yi makaranta ko ta yi kura'ai ba tare ke da suwa su zuwan ta ci gaban da aka samu na wasa'il lila eh shi ne wani wali da ke cewa in baka samu tarbiyyar kai kana nan kana wa zima na kowa gidan yanka wahayi zai hudu wata wahayi ya hudu ta yanzu za a yanzu misali wahayi zai hudu wata wahayi ya hudu kana kowa kai aka rama kallawa kana yi wa'azi duk kawa fiye na ka tarbiya sai ta wata baka sani ba ta dawo ba sani ba sai da ai salura ce kawai cewa sai kom da likin ko sai kuwa ɗan mai kaza ka sani ba ta wata kuma ta komo duk baka sani ba kenan sai malamai suka ce na nawa ne muke na uku kenan na uku canza yanayi yanayi kenan canza wuri unguwa ce duk yaran ka kaga babu tarbiyya kenan me zai sai an kaura da bangoyi kuma ni ina da hali hali na shine shan zaba ko shan giya to ina so in fata na yi niye na yi kokarin kuma sai duk wani abu kai wanda nake gamuwa a gidan giya sai yi sai in kaurace musu ko kuma duk abokan da nake laifin nake shan shanshu da su nake shan kwaya da su nake shan shisha da su muke zuwa mu so shisha muke shan mu sha shisha mu sha kwaya ko wiwi da wannan irin wannan kenan sai kai sai ka kaurace musu kenan shine malamai suka ce ko da ɗaya kai a unguwa kaga sun sun lalace kai sai ka bari sai ka bari mu kai kai ta kama an gani ne ma sai ka bari sai ka bari da Allah sai suke kawo hujja da wancan hadisin mashhuri dogon hadisin nan na wanda ya kashe mutum mutum ne kashe mutum gobe ya tare ta hadisi ne mashahuri ai yana cikin riyadu salihin kuma wannan buhari ya kashi musulmi ya wari kashi daga abisa idul kudiri inda yake cewa kana fi man qabla kum rajul yace daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai kana fi man qabla kum rajul tun gabanin ku zo a cikin wata al'umma an yi wani namiji shi wannan namijin katala tis'atun wa tis'ina nafsa shi ya kashe ya kashe da ya tsaye kalkin sai ga ya kashe rai gumiya tara da ta mutum gumiya tara da kare ya kai lahira shi wa da namiji to sai baiti ya kashe wannan gumiya tara da tara sai kuma yake so ya tuba ya yi niye ya yi yunkurin sai yake so ya tuba ya yi sai aka ce ya zo ta aka ce ya ce fas'al an a'lamu ahlul ardi sai a cikin garin inda yake sai ce a wannan garin namu ko wani unguwar wane ne yake kowa ilimi sai tambaya wani kowa ilimi sai aka ce fadalla ala rahimu sai aka zo aka ce ga wani malami mai ibada ba da ilimi ba wani mai yawan ibada sai aka ce jika gurin wani ai wani mai yawan ibada ne kullum sallah salati masallaci kiyamul layl yake jika gurin shi sai zo gurin shi da yazo sai ce mai inna hu qatala tis'ata wa tis'ina nafsa yace akar maka la ni na kashe mutum gomiya tara da tara ina da tuba sai ma da jirbi babu tuba ai ko kai da da ma da jirbi ko babu tuba da ma da jirbi babu tuba shi wannan rahibar din faka ta lahu sai ya kashe wannan malik kenan kai cif sai faka talahu sai kashe mala kenan ya ya kai nawa ya ciki dari da ya ciki dari har da zai da ke yayi yunkurin abu sai sake tambaya wasu al'ana alamun ahalin ardi sai ce babu wani mai ilimi wanda ya kuwa a wani karkare shi ma har da fadalla ala rajulun alim to anan sai aka shirya da shi a bisa wani malami masani can na farko mai yawan ibada ne nan kuma masani amma da shi ma wancan da ya ce bai da tuba ai yana da gaskiya tun da aita aka yi marka tala mu bai nan mata amidar ko fashe za ku jahannama halilina wa gariban lahu wa la'anahu wa adalahu to eh ai biya wannan duk wanda ya kashe mumuni daya ma wanda ya kashe mumuni daya ma muta'ammidan da gangan makomashi ina ne jahannama kuma Allah ya yi fushi a gare shi kuma yana da azaba Allah ya tsine ne yana ya kaga shi wancan rahibi yana da yana da hujja wanda ayya to da ya komo a magana ta biyu ce to hallo a gama da wani ya yi tibiya wane ne a alamun nasa wanda ya yi mutane sai aka shirya da shi ila alimun zuwa wani da ya zo gurin wannan alim sai ce mai fana kashe mutum nawa ya da ya ba ce ba gobe a tsar da tsara sai ce mai ya kashe mutum ɗari sai wannan shi malami sai ce mai man ya kolo bai na huwa bai da tauba ai ba wanda zai shiga tsakankaninta da tsakankanin tuba sai ce mai da koi tuba shi wani masai ce mai da koi tuba shi ma ai inda lahi kabulin taubata min ibadihi kullin ibadi kullin da kuma Allah shi yake karɓar tuba daga bayinsa kuma can ma da yace wai kullu bi ma'ana ai yace illa man saba wa amana wa amila salihan da sura wannan yana shi wannan alim sai cewa wannan wanda ya kashe mutum dare a a da kwai tuba to da yace mai da kwai tuba din amma dai sai ba shi sharadi sai yace in talak ila abdi kaza wa kaza fa inna biha unasan ya abuduna Allah ta'ala fa abudu Allah ma abu wala tarja ila ardika fa innaha ardu su'i in talike ta mai tahi inda kake wannan garin unguwar garin barshi ina zaka tafi illa ardika za wa kaza sai ga mai wani gari ce kauran ka bar wannan garin ka je wani gari ga ya ce ga mai garin yace a wancan garin fa inna biha unasun da kai wa'ansu mutane ya abuduna Allah suna yawan bautar Allah fa abdullah ma an kaje ka bauta Allah ta dasu kaga kenan nan biya mai ya canza mai ya canza mai yanayi kenan ya ba shawara ya canza yanayi kenan ya bar garin da yake to shi wannan mai mai mutum gari yayi fan alaka ila ardik sai tashi sai tafi garin wannan yana hanya bai isa garin ba sai mutuwa ta zo mai rashin lafiya bai isa garin ba inda shi wannan malami ce bai isa garin ba sai rashin lahiyar mutuwa ta zama da rashin lahiyar mutuwa ta zama sai mala'ikun rahama suka zo mala'ikun azaba suka zo shi ne da yake nuna mana kenan mutum za a mishi rai shi in mala'ikan karɓar rai ya zo in kai alfajiri ne sai zo da rakiyar mala'ikun in kai da kirki ne sai zo da rakiyar mala'ikun rahama in kuma kai alfajiri ne sai zo da rakiyar mala'ikun azaba kenan su da ya cutar shi la za a zo amsarar nashi kenan duka lede suka zo mala'ikun rahama sun zo mala'ikun ba sun zo azaba sun zo kowa ce nashi ko nawa ne eh su mala'ikun azaba suka ce ai ma fa'ala khairun qattu tun da yake bai taba aikin alheri ku bar mu kiran shi namu su kuma na rahama suka ce ai zuciya shi zuciya ce zai je gurin tuba hanya ce kama zuwa gurin tuba kenan tun da ya kama hanya zuwa gurin tuba kenan da suwa ne namu ne kenan shi ne yake cewa sai aka samu husuma da tsankanin mala'ikun rahama da tsakon mala'ikun azaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba su labari sai ce sai Allah ya aiko musu wani mala'ika fi suratul adamiyya a cikin surar dan adam da yawa wannan mala'iku guda biyu shari'a to shi wanda Allah ya aiko ya shari'a mala'ikin da ya zo ala suratul adamiyya sai musu shari'a su wa za su dauki ran wannan ba Allah sai aka ce a auna da ina yi kusa mun gane a auna da ina yi kusa da inda zai je kusa ko kuma daga daga garin ya kusa kenan in aka auna aka ga in garin da zai je nan ya yi kusa da inda ya bari suwa su dauke shi mala'iku rahama in aka auna kuma a ga inda ya baro na ya kusa mala'iku azaba su dauke shi da aka auna sai aka ga inda zai je in nan ya kusa fakada ila ƙaryatin salihatin aqrabu min habi shibrin garwaya muslim sai kasance garin da zai je ita yi kusa da tsani guda da ruwayar muslim kuma sai wani guri ce au hallahu ila hazi an taba'ada wa ila hazi an taqarraba Allah yawa kasan wahayi ita wannan ta ja kudu ita wannan ta yi nisa kenan wanda ya kusa zuwa ta ja kudu ta zama ita ce kusa kenan sai mala'ikun rahama suka fito wannan mutumin da ya kashe mutum ɗari to mi a shahidin nan bai muke son mu fari canza yanayi kenan barin laifi kenan su dole sai ka canza yanayi kenan shi ne na uku kenan kaga ai shi wannan ce annabi sallallahu wannan malamin suka ce bai shi wannan mutum ai malamin ce mai ka bar wannan garin saboda wannan garin ardu su'i ne ƙasa ce mummuna me yake da ƙasa mummuna wai 'yan garin wanda kuke tare da su miyagu ne kenan kana tare da su dole aikin su zaka doka ka ta yi can gurin sa alhaki kenan zan gane kenan na na uku kenan canza yanayi mun gane na farko azama ka sa a ranka wannan laifi da nake ta ba iya zunubi da nake ina so na yi niyya Allah sa albani na biyu na biyu istihadi ka kudurta akan kana so ka fata abu na uku canza yanayi canza yanayi ke nuna ɗaukar canza kunguwai ko abokan da kuke abin da su abokan da kake laifi da su kenan sai ka canza su ka sake sabbin abokai kamar yadda shi wannan wanda ya kashe mutanen shi malamin ya ce mai bari wannan ƙasar ka tafi wata kasacen da kwai mutane kirki ka bauta Allah da su sai suka ce malamai kuma na cikon wata shi sai addu'a ka buga ka buga baka da halin kwarai ka kasa barin shan giya ka kasa barin shan taba ka kasa doke doke ka zama to dan shan kwaya kai na farkon nan kai na biyu kai na farko kai niyya kai yunkurin ka kaurace abukan wata nan sai kai kwana kai abin to sai aka ce na hudun addu'a musamman ma addu'a kuma inna da baba addu'a kuwa yi musamman ma kuma addu'a kuwa suka ce musamman addu'a addu'a kuma suka ce musamman addu'a kuwa yi da kuma duk wanda kake ga alama mutum mai kirki ne kuma musamman addu'a kuwa shi zai zo idan in ka gama wannan sai kasance kana samun tsira da laifi da ke da kuma anan adam kurat yana maido hadisi na 2202 yadda koyo addu'a wadda Aba Huraira ya rawaito inda Aba Huraira yake koyawa Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yake koyawa Abubakar wannan addu'a ya kashi ana hadisi mun zo kan shi ba inda ya kashi a hadisi na 2202 to wannan addu'a sai malamai suka ce tana ɗaya daga cikin addu'a wanda mutum yana da wani mummunan hali ya kasa ruwa da shi ya cika da yin za'a inda ba hurera inda aba hurera ke cewa ya ji ya ji abubakar wata abubakar ya zo ci ya rasulullahi ya manzan Allah allimni shay'an ka koya mini wani abu a kulu ku zan rika faɗin shi kenan abubakar sai take zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi koya mun wata addu'a wadda zan rika faɗin ta idza asbahatu wa amsaytu idan na wayi gari ko kuma na marice sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce qul abubakar ga addu'a da zaka ce allahumma alimul ghaibi wa shahadati fa'ir samawati wal ardi rabbi kulli shay'in wa maliku wa malikahu ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytan wa sharikihi qulhu idza asbahata wa idza amsayta kenan kaga a cikin addu'a ce ce ma karshen ta a'udhu bika min sharri nafsi Allah ina neman tsari gare ka daga sharrin kaina sharrin kanka kenan duk wani abubuwa na albasha da kake yi ka kasa fasawa ko kuma in shaitan ne ma yake sa kana abu wa min sharri shaitan kuma daga sharrin shaitan da wata gada da zai mu umfana kenan malamai sai suka ce na hudu shine yawan addu'a musamman addu'a uwaye kuma kai mai laifin sai ka rika karanta wannan addu'a ita ce Allahumma min Allahumma alimul ghaibi والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه هكذا كيف kenan in kana yawan wannan addu'a kenan Allah zai taimaka duk wani mummunan hali da kake yi wanda ka buga ka buga ka buga ka buga ka fasa sai Allah ya taimake ka ka fasa kenan hanya nawa kenan duk wani mai hali mummuna kai kai ka kirbuwa da su sai ka bi wannan halin guda uku eh tabbinin guda uku na farko kai niyya ka kudurta a ranka zan bari na biyu ka yi ƙoƙarin bari ai sai ka yi ƙoƙari yanzu ka bayyana ka saba shan kwaya ka saba shan yi ai baka iya bari tunda ai caza ka take in lokaci ya shiga ka sauka daga izo ko kada ka tsira yanzu kana wani hajiya dole ya kame mota kenan sai ka yi yunkurin barin ka bari yanzu mashayi ne gana to yana so fasan kwaya ne na farko ya yi niyya ina son wannan wiwikin na ɗauki aniya insha Allah wani wiwikin zan fara na biyu na biyu muka ce ishtihadi kenan ya yi ishtihadi gulgudan iko ko da ya rikice sai ya shata jikin nashi ya yi shuru yana so sai ya sai ta kan nashi ya ki ta iya zai sha ya yi tabbaci a ki ta iya sha na uku kuma ya sake abokai kamar yadda shi wannan malamin ya ce mai eh idan duk wani wani layi da ka tsara sai da wuri sai ka fasa ne duk wani aboki da zai zo suna ma ita sai ka bar shi ko ma ka yi ɗan bulaguro ka je ba ka ko kuma ka je wani ɗan uwanka ma ka bar gari kenan in a gari ne kake sha abokan ka na gari sun sani ko to sai ka ware ka bar gari ka bar unguwa na hudu kuma adda ta uwaye da duk wani wanda ga alama mutum jirgi ne a kama mutu addu'a wannan musibar abin nan wasa kuma daga cikin addu'a wannan wanda muka karanta yanzu kai ma ko da idan da babu suna yi kai ma sai kai ta karanta wannan addu'a kenan wannan in kai shine sai kaga halin nan Allah ya taimaka ka bar shi in ka ba hanyar nan guda hudu kenan nan Abdullahi bin Mas'ud yana nufin alhala alhilka muktasiba wadda ake samun da anan duniya ba hilka ba ba hilka ba ce fitiriya mun gane aks alhilka guda nawa muka ce biyu ne ita wacce wacce ake aiko ka ita fitiriya wanda zaka ga yara na mahalisin daban-daban ita ce wannan ta abdullahi bin mas'ud kenan shi abdullahi bin mas'ud wannan alhilka fitiriya yake ne wadda Allah ne ya aiko ka da ita ita ce Abdullahi bin Mas'ud yake ne ita kuma wannan wadda muka wadi wadda ana iya rabuwa da ita ita ce alhilka muktasiba wadda anan duniya ne anan duniya ne ka same ta da ka sha iska duniya ne ka koyi shan giya ka koyi ƙarya ka koyi kaza kenan ita ce alhilka muktasiba kenan ita rabuwa da hilka muktasiba ita ce zaka fi za ka yi marahil guda nawa guda nawa guda hudu da muka tsara to sai ci gaba kenan shi ne irin waccan wadda abdullahi bin mas'ud ya ce baka iya canza ta in ka iya canza ta dai ka canza halittar mutum kenan wadda aka aiho mutum da ita kamar yadda muka buga misali kenan shi ne ce nan kamar yadda in ka cire kan mutum ba za ka iya in ka cire hannun mutum ba ka iya mai dame kafa mutum ba za ka iya mai dame ba to haka halin mutum wanda aka aiho da shi biyan da kai baka iya sauya shi sai dai muka ce alhilka alfitiriya ke ba muktasi ba da ka samu ta anan duniya ƙarshen hadisi sai kuma ya gwada ma yadda halitta mutum take ko wani na cikin arba'una hadis ina a hadu kuma ya jima halkofi ba ne umihi arba'ina yawman shi kuma to shi ma wani da kwai magana fasara biyu gare shi ma malamai sun fasarta shi guda biyu shi ma wani nan shi abdullahi bin mas'ud ai yace ɗayan ku ko makaranta inda nutfata gudan mani la tastaqiru fi rahim tana tabbatuwa a cikin ma'aifa 40 lailatan kwana 40 summa tanhajuru damman ta gangaro sai ta zama jini summa takuna alqatan in ta zama to jinin nan kuma ta zama to alqa jini mai kula a ma'aifa summa takuna murga kuma ta kasance tsoka ta kwana aika mala'ika ya busa mare kenan yana ta cikin azumin hadisi ai mun shi mutum yana tattara halittar shi a cikin cikin ƙoshi kwana arba'in yana mani kwana arba'in yana jini kwana arba'in yana tsoka fasara farko fasara ta biyu sai suka ce masuliya ne wanda duka kwana arba'in yake shi da na suka koma kuma ilimin santi ya kaga da wannan fasara biyu wacce ce take kusa da mun gane suna al'una da muke fasara ɗaya daga cikin ku ana tattara halittar shi a cikin cikin uwar shi kwana arba'in yana mani kenan karar tujir yana mani to kwana kwana arba'in na biyu sai zamanto jini to kwana kwana arba'in na uku sai zamanto tsoka kenan sai a kwana ɗari da ashirin wata nawa hudu a lokacin na ake zawwa a busa mai rai yana da wata hudu fasara ta farko fasara ta biyu dukkan wannan abin a kwana arba'in ne ake sha busar wane kusa da sarki wane kusa da sarki na farko
to kuma to kun ga nasarar ilimin scientific a yanzu wannan hadisan shekara da shekaru ake fasarta shi a haka a haka amma da ya kaje masalin ishi asaliya duka mu wanda muke karanta nan na arba'una na ruya a masalin a guri biyu ne zo da fasarar wannan a kwana 120 a masalin ishi duka asaliya da yake zawa a kwana 40 ɗaya ce ake wannan abubuwa kuma ilimin zamani ma na sante sun nuna a kwana arba'in da ake amma dai abin musa ba ɗaya daga cikin ku ana tattara halittar shi a cikin cikin uwar shi kwana arba'in yana gudan mani kwana arba'in jini kwana arba'in tsoka a je a busa mai rai a kwana ɗari da ishirin kenan sai a wata hudu za a buɗa ba za a busa ba rai to shi kuma duka a fassara ƙashin larabcin ya zo a musuliya in ka bi abin a ruwa shi saura dukka wannan abubuwa a kwana arba'in da ake shi
yau kenan shi ne fasar kenan ta kwana arba'in ita ce ta daidai kenan a karar tuju ana iya ganewa mutum an busa ne to kaga yanzu wannan kuma da ta fasarta a wannan mafi yawan jamfawar malamai sun yi fasanta a ɗari da ashirin musamman mu nan duk wanda zai fasanta wani hadisi zai cewa ɗayan ana kai kwana wata ku shi ko a karan tunjo na farko ne kenan shi ne malamai suka yi suka diba in kai bincike da ilimin sosai sai sai ga yadda muka wanda yadda da kwarewa ne haka ne kenan a kwana arba'in na farko ne duka ake ma wani abubuwa amma duk duk da kwanta a kuna na wuya ne ɗari da ɗari da ishirin kenan shi ko a karan tujun harko ne duka ake hagu sara to wannan mu gane shi sai sai hadisi na gaba sabon babi sabon babi wani ne usulul kul idza faqihu kenan sai ce nan kuma kyaukyawan halaye idan mutane sun gane addini alkul kuma kace halaye masu kyawu iza faqihu alfiqhu ya adi bi ma'ana alfaham kenan idan har sun gane addini to sai ce قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري عن صالح بن حوات بن صالح بن حوات بن جبير عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل
to wannan ruwa da zan karanta Buhari ya hudu ta a cikin tarihul kabir kuma sahihiya ce tana cikin sahih al-adab al-mufrad wa al-albani sahal yace hadathana ali bin abdullah qala hadathana fudayl bin sulaiman an-numairi an salih bin hawwat bin salih bin hawwat an jubair an muhammad bin an yahya bin hibban an abi salih abi salih samman muna yawan kashi a karatunmu na mota an abi huraira abdurrahman bin sahar ad-dausi kale ce kala rasul sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah ya ce innar rajula shi mutum la yadruka bi husnul khulqihi yana riska yana iskewa dan kyawawan halittar shi darajar qa'imin billahi ya samu darajar wanda yake kwana yana sallah kenan me yake ni da mai kwana yana sallah da kai wanda ka kwana kana bar da kai ka ɗaya ne mutum biyu ne ɗaya ya kwana yana kiyamun laili ɗaya kuma ya kwana yana barci to amma dai shi wannan wanda ya kwana yana barci halayen shi da kwamfatima shi na kirki ne yana son mutane yana kula da mutane yana sakawa mutane fuska yana kaza yana kaza kenan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi wannan mai halin kirkin zai kai darajar wannan mai kiyamun lai da koma huce shi kenan a wajen lada shi mai halayen kirki kai wanda baka da halayen kirki kake kwana kana kiyamun lai mai halayen kirki ya yi ga lada kuma wannan ruwa nan ta zo a abi dauda daga hanya Aisha radiyallahu anha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal mu'min mu'mini la yadruku bi husni khulqihi yana riska ko yana iskewa dan saboda kyakkyawan halin shi darajar sa'imun qa'imun yana samun darajar mai yawan azumi ko mai yawan tashi sallar dare mutum biyu ne wannan yana yawan azumin nafila alhamishi da litinin yana yawan tashi da dare kullum yana na filoli amma dai a gari kwamfulike ne ya rena wani bai tarbar wani ya gaya wannan magana bai da tabi'a ta kirki ta gida da matan shi da wane ne in ya shigo gida ma yadda wani fas ya shigo kowa ya tsere shi da matan shi ba wasa da yaran shi ba wasa da yan unguwa ya firgice musu fuska bai da kusa da kowa ba sakin fuska ba menene to wannan wanda yake sakin fuska da halaye girki kuma bai wannan azumin na nafila bai kiyamun lailin ya yi shi kuna Allah kenan shi ne ce innal mu'min shi mumini la yadruku yana riska bi usul hulki saboda halayen shi na kirki ya samu darajar sa'imul qa'im ya samu darajar mai yawan tashi azumin nafila da kiyamun lailin da nafila me muke gani kenan ka zauna da mutane da kyakkyawar tabi'u ka saka musu fuska ka musu mu'amala ta kwarai a yi zama da kai na alheri ya yi zaman mai yawan ibada wanda kuma bai da halin kwarai shi da ke karantar da mu da saura sai na gabe shi قال حدثنا حجاج قال حدثنا حجاج بن منحال قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول خيركم إسلاما أحسنكم أخلاقا إذا فقهوا شما وانا رواية أحمد يهود أبو سنة ألبانيا صحة أسسلة shi ne ke cewa nan ma daga abu kuraira ne abdulhamad bin sahar addausi ya kule na cewa samitu aba kasim naji aba kasim sallallahu alaihi wasallama a kunya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ce abul kasim ko abu kasim yana cewa khairukum islaman wanda musuluncin shi ya yi fifiko a cikinku khairukum islaman wanda musuluncin shi ya yi fifiko a cikinku a hassinu kuma a halakan wanda ya yi ku halaye na kwarai iza faƙahu in sun gane addini kenan a cikin mutum biyu wane ne musulmin kwarai wanda yake da kyawawan kwarai ko da shi wancan ya ka yawan ibada yana shi ne hayrukum islaman wanda musulunci shi ya fi alheri a cikinku ahsanukum akhlaqa wanda ya yi ku halaye kyautawa idza faqahu kuma ya gama da ya gane addini yana shi ma kamar na sama ne kenan ka samu hali na kware ga kanan kowa na ma shi da kirki kahi mai yawan ibada shi yake karanta da mu sai na gabe ci قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني ثابت بن عبيد قال ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت to shi ma wannan da zan mu karanta a harajahu ibn abi shayba fi musnad fi musnad ibn abi shayba yazo wasaha isnadi albani fi sayyid adam al-murad yace hadisna Umar bin Hafs ne kala hadisna Abi kala hadisna Amash Sulaiman sunan shi kala hadisni Sabit bin Ubayd ne kala ma ra'aitu ahadan Sabit bin Ubayd tabi'i ne tabi'i wanda suka yi karatu gurin sahabbai tabi'i ne shi wanda mai Sabit bin Ubayd shi shi Sabit bin Ubayd yake cewa ma ra'aitu ahadan da dai ban ga wani mutum ɗaya ba a azamu wanda yake da kwarjini da daraja iza jalasa ma a kaumin idan ya zamna tare da mutane wala afakaha afkaha da ho mai ko ban ga wani mai yawan dariya ba fi baitihi a cikin gidan shi min zaid bin sabit tamkar zaid dan sabit kenan wannan shi sabit bin ubayd yake ce mun wai su sun yi karatu ne gurin sahabai yake ta bai taba ganin majalisi na karatu ba kamar na zaid dan sabit shine ce ma ra'aitu ahadan ajallu ban taba ganin wani mutum mai girma da kwarjini ba in ya zamna a gurin majalisin shi tare da mutane kamar wa kamar zaidu wala afaka fi baiti kuma wala mai yawan dariya a cikin gidan shi kamar zaidu bin sabit me yake karanta da mu halaye mai kyau kenan zaidu a majalisin shi inda yake koya karatu zai zama to da al'umma gaba ɗaya yana da kwarjini da halayen kirki amma dai in ya koma gidan shi kuma yana dariya da diyan shi daga ya shigo gidan da ka gani a tsarar lale baba a ɗauke su ya yi bizu ya ajiye su matar shi su yi zolaya ɗiyan shi su yi zolaya ya rungumi wannan ya ajiye wannan da ɗiyan shi kaga an ba ta muke wani abubuwan wani abu ne mai gani kamar da gani a filin ɗin na faɗin tura an zo ana baba baba baba ana ba da bizu haka ake so musulmi su kamar wani al'ada da ke ne wannan ta tura wannan al'adar musulunci ne zo da ita mu yanzu ba mu da sai bakan baya wanda ba kawai ya zo gurin annabi ya ce nan maraya hakuna sumbatan yara kuna wa yara bizu mu a karkara ba mu annabi ce ai ba to sai a ranka kenan yadda gani su ake da kashi ko gida ana faffa faffa ka zo ka rungumi mi yaran ka ka daga shi ka mai bizu ko ka rika zoliya kana sakin huska da iyanka da matanka da menene haka ake so mu tsige sabon manzon Allah haka suke yi ai ta ma bi hadisi na ba aka ce wai za ka kuma fil haka yake rijalu in kuma akan abu ne dan gaskiya sai su zama to mazaje in yaron a matsa mai yi karatu ne ya je makaranta ya je lakwal ya doki leson nan sai a matsa mai amma dai da lotu kote kuma sai a rika sa shi jiki ana tsaka mai fuska ana shawara ana kaza ana tsaka ana dariya da shi ana komi da shi idan shi nuna sabitu bin ubaidillah ya ce bai taɓa ganin mai yin wannan a zamanin suna karatu gurin sabai kamar wa kamar wa zaid bin sabit a cikin sabai wa zaid bin sabit zaidi zaidi a sabai da yawa ne wa zaidi bin sabi shi ne can fara maka da zaidi min hawa tsanan zawajin haka a wannan zaidi bin hawa shi wata fara maka da zaidi bin hawa tsanan zawajin haka zaidi bin haris ne shi wannan shi zaidi bin sabi wannan ainihin shi wannan shi ne a shekarar da annabi ya mutu su biya na maimaita ƙur'ani gudan annabi ya karanta shi ne katibul ƙur'an ake ce mai an yi jam'ul qur'an nan karatun nan da muke karanta qur'ani da kowa ke doka farko wanda ya rubuta shi daga farko haka shi zaidi lokacin an yi tarihi da muka zo jam'ul qur'an lokacin zamanin abubakar siddiq da aka ce da aka yi yakin yamama ba an ci ba a gama qur'ani guri da to shi wannan zaid bin sabit din ai shine shugaban da ya zamna ya rubuta qur'anin daga farko har ƙarshe ana tattara yana rubuta kuma zamanin usman bin affan ma lokacin da aka samu sabani biyayya ba sabon yawan kuran biya a hada usman bin affan wannan fadin mun yi su me ya sabon gama kurani a zamanin abubakar siddiq an kashe fasu kuran ce gaza wace yamama saboda wannan ko to lokacin da aka zo za a jamma a kuran inan waye jagon sabon shi wannan sabon zai da binu sabit kuma ai an yi tattara na biyu zamanin wa zamanin usman bin affan ba sabon yawan kuran biya me ya sabon a zamanin usman lafa ana sassafa duk min shuwa ana sassafa karatu ko musulmi jiru sun shiga musulunci ana safa ne wurin karatu sai usman ya ce a jama'a a rubuta da dama a aika ikilim ikilim ko to anan ma rubuta ta bi waye zai da bin sabit ya mutu shi shekara ta 45 iyarsu su zaidin a sahabai zaidi zaidi da yawa ne amma dai wasu ta harfihim isnani guda biyu suka yi suna daba-daba da zaid bin haris da zaid bin sabit amma dai ka shiga osudul gaba ko kuisaba zaka ga zaid zaid asabi yawa ne masu bi ne ba wannan gare amma dai a shahara zaid bin sabit da zaid bin haris ba sai shi zaid bin haris wancan dan saboda sunan shi ya zo a alqur'ani shi kadai ne a sahabban manzon Allah wanda sunan shi ya zo tantagarya a alqur'ani shi zaid bin sabit kana ma kada zaid bin hawazara zawwajnaka shi yaushe mutu dumin yaushe mutu shi wancan yaushe mutu zai rubi na harisa ta shekara ne lokacin da anar sallallahu alaihi wasallama ya aika yaki da kwamandan guda uku ya ce in wane ya mutu wane ne sarki in wane ya mutu wane ne sarki in wane ya mutu wane ne sarki guda uku suka mutu guda uku halid bin walid ya ya ci yaƙi wani yaƙi ne gazawatul mota inda aka aika abdullahi bin rawaha da ba da ja'afar da zaidu bin haris kenan shi wata zaidu bin haris abin gazawatul mota a nayar su inda aka aika su su uku inda ana yakin gaizin gazawatul mota min wannan inda ana yakin sai daga wani ya samu shahada sai awa annabuwa ya ce an kashe wani sai annabi so cewa sabai wani usiba fulan inda annabi shigo gidan asma'u bint umaysin da aka kashe jafar yace usiba jafar to kwana aka kashe zaidin daman da za a shi yakin sai annabi ya kaso wannan su uku da zaidu da abdullahi bin rawaha da da jafar sai ya ce wani ne sarki daman annabi ya san ta kashe sai wani ne sarki shine shugaban yakin in an kashe kai ka doka in an kashe kai ka doka amma dai an kashe duka uku to sai ku taru sai ku na daure aka ce ku inda annabi ne duka uku suka samu shahada a ƙarshe aka ba Khalid bin Walid abinda muke nema tarihin Zaid yana shi Zaid bin Khalid wancan a wannan gazawatul mu'tayimu shi kuma wannan ya kai hassana ta 45 ya rasu yabar duniya kadan daga tarihinsu to ina ga lokacin sallah yayin ya zo zan mu tsaya daga nan sai idan Allah kai musa dinga ba sai mu tashi hadisi na 287 da fata abinda muka karanta Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka wadanda suka shi wa'azi Allah mai dosa lafiya sun fita da sirri a masu kariya sun gudu